بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan wato ayata takwas zuwa ta tara istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum yayin da kuke neman ko kuka nemi taimakon ubangijin ku kalmar tastaghithun tana nufin wato tastajiruna bihi min aduwikum wa tadlubuna minhu al-ghawtha kuna neman ubangiji ya taimake ku wan nasr ya agaza muku fastajaba lakum kuma Allah din ya amsa muku yace anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin zan taimaka muku zan yi muku ƙari ay mursilun ilaikum madadan zan turo muku taimako na mala'iku guda dubu murdifin wato wani yana bin wani a jere a jere kuma don haka Allah ya musu an ruwaito cewa mala'ika jibrilu ya sauka da mala'iku mala'iku yan wasu mala'iku guda 500 shi ma mika'ilu ya sauka da mala'ika 500 kuma amma dukansu a bisa sifa irin ta mutane ba wai mala'ikun ne haka ƙarar aka gansu ba a sifar mutane suka zo suna kan dawaki sun sa fararen tufafi sun daura rawani fararen rawani kuma sun yi wa rawanin jila a kan kafadarsu aka mala'ikun nan suka sauka su su dubu shine fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati burdifin to sai Allah ya ce mai kuma na'am
wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya yi ta magiya wa ubangijinsa yana neman Allah ya taimaka masa ya agaza masa a wannan yaƙi na badar shikenan sai sai na abubakar yake ce da manzon Allah inna Allah munjisun laka ma wa'adaka ya manzon Allah ina shaida muka cewa Allah zai cika maka alƙawarin da ya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya dan saurara wato ya jinkirta har ma sai gyangyaɗi ya kama shi a wannan lokacin gyangyaɗi ya kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sannan daga baya sai ya faɗaka ya farka sai ke cewa ya abubakar ataka nasrullah bayan ya dan yi wannan gyangyaɗi sai ce ya sai na abubakar ga nasarar ubangiji ta zo taimakon Allah ya zo agajin Allah ya zo haza jibrilu akhidun بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع sai ce ga jibril nan ya zo da doki yana haye da ingarma akan ingarman doki yana jaye da shi ya ce to ga abin da Allah ya mana alkawari mun same shi kaga wannan ya nuna addu'a da annabi yayi Allah ya karba to wannan kenan to shine sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu ai Allah bai sanya wannan taimako da agaji da ya muku na mala'iku ba illa bushara face bushara ce ma a gare ku ولتطمئن به قلوبكم kuma Allah ya muku wannan ne dan zukatanku su samu natsuwa ga mala'iku ga agaji nan kun samu to an muku wannan dan ku samu kwanciyar hankali ku ci gaba da fafatawa nasara tana hannunku wa man nasru illa min indillah amma duk nasarar da za ku samu ku sani daga Allah take inna Allah azizun hakim lalle Allah shine mabuwayi kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana cewa shi taimakon da aka ba su na mala'iku albishir aka yi musu albishir da ya kara musu karfi albishir da ya kara wato kara musu kaimi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa shi dukkan taimako ne daga Allah yake babu wani dan adam da yake da taimako a hannunsa a taimako a hannun Allah yake idan ka ga ka ci nasara akan al'amuran ka na rayuwa Allah ne ga dama idan ka ga baka ci nasara ba ma dai Allah ne ga dama amma nasru illa min indillah dukkan wata nasara daga hannun Allah take shi yasa duk mai neman cin nasara akan abin da yasa a gaba to ya nema daga gurin Allah wanda ya nema a wurin Allah zai samu kuma zai kuma dace kuma zai samu ɗaukaka insha Allah to sai Allah ya ce mai kuma
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
Allah madaukakin sarki cikin taimakonsa dan dai a dada samun nasara din kawai sai Allah ya doro musu gengedi bala ana yaki ana gengedi wani abun mamaki ka san bai kamata a ce an je yaki kuma ana gengedi ba to amma abin da nake so ku fahimta da anan shine malam duk wanda ka ga yana gengedi to akwai nutsuwa a tattare da shi amma duk wanda yake cikin tashin hankali da damuwa yana zaman ɗarɗar wallahi ba zai iya gengedi ba ai bacci ma gagara yake ko ba ga bane amma malam ka duba filin yakin badar malam amma Allah ya doro musu gengedi wato garanti za a samu nasara kenan shine idh yughashikumun nu'asa yayin da gengedi ya lullube ko amanatan minhu wanda wannan wani aminci ne daga gare shi shi Allah madaukin sarki amana kaman amnan da amanatan da amanan ana nufin dai wani aminci Abdullahi dan Masudi yake cewa annu'asu fil qitali amanatun min Allah gengedi a lokacin da ake yaƙi wannan yana nuna cewa akwai wata amana da cin nasara daga Allah amma wa fi salati waswasatun min shaytan duk wanda kaga yana sallah yana gengedi to wannan waswasi ne daga shaytan gengedi a wajen yaki nasara ce gengedi a sallah illa ne wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'a sannan kuma gashi nan Allah yana saukan muku ruwa daga sama wato ranar da aka zo yakin badar aka dora musu gengedi kuma Allah ya zubar da ruwan sama an yi wannan ne li yutahhirakum bihi dan a tsarkake ku daga wannan da wannan ruwa min al ahdathi wal janaba a tsarkake ku daga hadasi da janaba wa yuzhiba ankum rijz shaytan kuma an yi haka ne dan a kore waswasin shaidan ko barnar shaidan da take tattare da ku wal yarbita ala qulubikum kuma Allah ya yi wannan ne don ya karfafa zukatan ku shine yarbita ala qulubikum a cire muku wasu wasi kenan a daure zuciyar ku a kara mata karfi bil yaqini was sabr da yaqini da hakuri wa yuthabbita bihi al aqdam kuma a tabbatar da diga-digan ku a tabbatar da kafar ku a tsayar da ita gam yanda babu kaucewa babu ja da baya abin da ya faru shine musulmi lokacin da aka zo yakin badar wasu har sai da suka yi janaba malam suka yi bacci janaba ta kama su kuma babu ruwa kafirai sun je sun mamaye ruwan badar din kafirai sun kwace wurin sabaqahum al-mushrikuna ila ma'i badr mushrikai sun rigaye su zuwa ruwan badar wasu su suka wayi gari suna cikin janaba ga ishirwa da ta kama su sannan kuma shedan ya zo ya ta sa musu wasu wasi a zukata yana cewa yau ku kuna da awar cewa ku ku ne musulmi Allah yana tare da ku ko yanzu kun isa ku ja da waɗannan mutanen shedan ya sa musu a zukatansu ai waɗannan kafin ai sun fi ƙarfin kuna ganin ku waliyan Allah ne to ga kafiran nan sun je sun kwace wurin ruwan ma da za ku sha kafirai sun karbe shi gashi kuna sallah cikin wato janaba sai dai ku yi taimama to yaya kuke tsammanin za ku samu nasara akan waɗannan a yanzu ma kafin a fara yaƙi an kwace wajen ruwa shikenan Allah da hikima irin tasu da ya ga ana musu wannan tsegumi kuma ana musu wannan gatsari sai Allah ya saukar da ruwan sama ruwa sosai ya zuba ya tattaru suka ɗebi ruwa suka sha suka magance gishirwa sannan kuma suka yi wankan janaba tunda janaba ta kama su sannan kuma gurin daman yashi ne to ka san yashi yana da matsala ba za ka iya gudu sosai akan yashi ba kun fahimci wannan to a daidai wurin musulman sai Allah ya sa ruwa ya sauka sai ya dankare yashin ka san idan yashi ya dankare ya sha ruwa to za ka iya tafiya da shi ko da keke ma to dawakinsu za su sukwani dawakinsu akan yashin nan ba matsala sannan masu yin yaƙi da kafa ɗin ma za su samu nasara saboda kafafunsu ba za su rinka shiga yashi suna makalewa ba kaga me ya jawo wannan albarkacin ruwan saman da aka yi albarkacin ruwan saman da aka yi musulmai suka sha ruwa suka yi wanka suka yi alwala suka shayar da dabbobinsu suka ɗauko butocinsu na tara ruwa suka ciccika ƙurar da take tashi a wurin don in iska ta zo ta kaɗa ƙura a wurin malam to ba za ka ga komai ba sai rufe ma ido in cika ma ido da ƙasa Allah ya dankarar da ƙurar su a wajensu su kuma wajen kafiran suna can dai da wannan matsalar kaga alamar nasara ta fara bayyana kenan ina kuma Allah ya kawar da wannan waswasi na shedan daga saukan wannan ruwa ai wannan waswasin shedan sai ya tafi kawai shine yace wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam to sai yace kuma
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان shikenan Allah yake cewa idh yuhi rabbuka ila al-mala'ika ka tuna yayin da ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga mala'iku alladina amadda bihimul mu'minin mala'ikun da aka taimaka wa muminai aka kawo su Allah ya musu wahayi su mala'ikun cewa fa ku kanku mala'iku muna ƙara muku ƙarfin gwiwa anni ma'akum Allah ya ce to ina tare da ku haba ne mutum ranar za a yi yaƙi kenan mala'ikun kansu Allah ya ce to fa ina tare da ku أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يا ku ملائكو كتبتر da waɗanda suka yi imani ku ƙarfafa waɗanda suka yi imani ku taimaka waɗanda suka yi imani menene tasbit din shine halattar su yakin da kuma taimakon su yani sabbituhum biqitalikum ma'ahumul mushrikin ku taimaka wa mumine ya ku mala'iku ta yadda za ku haɗu ku yi yaƙi tare da su ku yaƙi mushrikai kuma ga wani albishir ɗin sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba kuma zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai alkhawfu shine tsoro ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naq ku dauki takobi ku yi ta sare wuya kawai wadribu minhum kulla banan ku yi ta daddatse yan yatsunsu kalmar banan ana nufin gabbai ana iya fassara banan da kullu mifsal joint idan kun zo sara ku seta joint gaba ku sari kawai wasu suka ce abin da ake nufi da albanan shine al-atraf bangarori ko kuma ka ce albananu jam'u banana banana shine atraf al-asabi aw rijlain wato karshen yatsun kafa da na hannu kurin in kun zo kun samu takwabi kurin ku zabga wa yatsun mutum ko na kafa ko na hannu ku zubar da su a nan tukunna me yasa aka yi wannan aka ce ai su mala'iku wato a lokacin ba su san yadda ake yaƙar ɗan adam ba tunda su mala'iku ne da cewa aka yi ai faɗa da mala'iku kaga sun sani to amma an ce su zo su taimaki mumine su agaza musu a wajen yaƙi to su mala'iku ne to ina za su tsara ba sani ba to shine Allah yake cewa fadribu fawqa al'anaq ku mala'iku in kun zo kurin wuya za ku rinka saukewa fit zance ya kare kar ma ka je ka sari mutum ko aka faɗa ko na abu ya je lallaba ya ƙara gaba wuya kawai sai dai ka ji yip ana ta saukar da wuyaye kenan wasu malamai suka ce alkhitab lil mu'minin Allah ne yake zabarar da mu'mine yake cewa in za ku sara wuya za ku sare kawai kaga ai zance ya kare ba wani sulhu kuma daga baya wasu kuma suka ce a ana nufin su mala'iku ne don su ne ba san ina ake sara ba amma su bayan sun san makama wadribu minhum kulla banan ku samu duk gaba da kuka samu ko duk ƙarshen yatsu da kuka samu ku sauke shi ku mai da su dungulmi an ruwaito cewa daga abid darda daga abi dawud al-mazini yake cewa ya halarci yakin badr ya ce wallahi wata rana a yakin badr ina bin wani mutum a cikin mushirkai wani kafiri ne na seto shi na auno shi ina bin da gudu zan kai masa farmaki wallahi a gabana dai ni ban ga kowa ba kawai sai naga kan kafirin nan ya sauka ƙasa kawai kafin na taba shi sai naga wuyansa ya fit ya sauka sai ce kai duk yanda aka yi akwai mutanen ɓoye a gabana su suka sauke wuyan nan to daga nan sahabbai suka yi da lallai fadin Allah din annimu middukum bi alfin min al malaikati murdifin ai lallai ta tabbata kan mala'iku fa sun shigo fili a wata riwayar ta Abu Umama ibn Sahal ibn Hunayf ko Hanif daga babansa yake cewa wallahi na rantse da Allah laqad ra'aytuna yawma badr ni dai na ganni ranar yakin badar da mu da abokanan yaƙi ɗayanmu za ka ga ya ɗaga takwabinsa don ya kai farmaki ga mushiriki ko kafiri kafin ka je ka kai masa farmaki sai dai ka ga wuyan kafirin nan a ƙasa kawai kaga kai yana cin ƙasa suka ce to daga nan suka fahimci cewa kai lalle fa an turo wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mala'iku da suke taimaka masa akwai wani da ya bada labari ma ce shi kawai gaskiya ana tafiya kurin sai ya ga wani mutum malam akan doki da fararen kaya da dogon rawani ya gan shi ya sha gabansa ya su kwani doki furtuk furtuk furtuk furtuk furtuk ya shiga cikin kafaran nan duk inda ya sauke takwabinsa sai dai ka ga kayuka suna yin kasa kawai ya ce kyafta ido kamar da bismillah ina duba sai na nemi mutumin nan na rasa eh ya ɓace ya yi aikinsa ya tafi ya ce daga nan na san cewa lalle faɗin Allah ya taimaki muminai da mala'iku a ranar yakin badar lalle wannan haka yake ko shakka babu mala a yakin badar nan ne fa aka je aka ciyo riban abbas baffan annabi anan aka kamo shi abbas ibn abdul muttalib a badar aka kamo shi dan kamar yadda wata riwaya ta zo da imam ahmad ya rawaito a cikin al-musnad da imam al-haisami a cikin al-majma da sauransu duk cewa wasu malaman suna magana akan riwayar cewa akwai wani wadda ba a ambaci sunansa ba a cikin hadisin ake tambaya annabi ke tambaya wanda ya ribato Abbas din ya kamo shi ya ce yaya ka samo babbana yaya kai ka samo shi su Abbas lokacin ba a musulunta ba sai ce laqad anani alaihi rajulun ma ra'aitu qabla dhalika wala ba'dahu ai yanda na samu na kama Abbas bafankan nan wani mutum ne ya taimake ni a kansa amma mutumin nan fani gaskiya ban taba ganin mutumin nan ba ban san shi ba kuma yana taimaka min ya bace na neme shi na rasa yana da sifa kaza da kaza sai manzo Allah ce da shi tab laqad a'anaka alaihi malakun karim wani babban mala'ika ne ya taimake ka kenan wannan ya nuna mana lalle dai a yakin badar nan akwai mala'iku da suka taimaki annabi da sabon Allah da sabon manzon Allah to kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da musulmi ya tsaya akan gaskiya to ya saurari nasara daga Allah kuma ya saurari taimako daga ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma shine a gaba insha Allah babu gudu babu ja da baya wannan ita ce gaskiyar magana kuma mumini ya kamata ya kyautata ubangiji zato akan duk abin da ya same shi na alkhairi ko kishiya to bayan nan kuma sai mai faru malam
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Allah yake cewa mun musu wannan ne da muka turo mala'iku su taimaki muminai aka yi ta sauke wuyayensu zalika bi annahum shaqullah laifinsu shine sun saba wa Allah wa rasulahu kuma sun saba wa manzan Allah kuma sakamakon shine wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzan Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kenan mai saban Allah mai saba manzan Allah to ya shirya da karban ukubar Allah a tattare da shi ka bi Allah ka samu zaman lafiya ka huta ka saba wa Allah da manzon Allah ka gamu da ukuba duniya da lahira zalikum wannan azaba da wannan sare wuyayensu da aka yi ta yi a yakin badar fazuquhu to ku ɗanɗani azaba tun daga nan duniya kafin lahira sannan a lahira kuma wa anna lil kafirina azaban nar lallai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi kuma azaba ta wuta ranar tashin alkiyama Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu kina wannan yana nuna mana duk inda dai aka kai kafiri ba da nasara gaskiya ba shi da wata nasara zaman lafiyarsa shine bi Allah bi manzon Allah ya huta kai imani kurin ka rinka yin sallah kana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan shine sakamakon da suka samu a yakin badar ba wakin su Allah ya ba a'a yakar Allah suka yi fada da Allah suka yi fada da manzon Allah suka yi na'am malam
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to ga sako ga muminai menene hukuncin an je yaƙi mutum ya gudu ko ya juya baya yanzu wannan aya za ta yi mana magana ne akan idan misalin an je yaƙi sai mutum ya ɗan yi gaba-gaba haka ya baro 'yan uwansa a baya ya je kai farmaki sai ya ga kafirai suna nema su yi masa ƙawanya kafirai suna nema su yi masa me su yi masa ƙawanya sai ya yi wuf ya juya da baya don ya je ya koma wurin 'yan uwansa kama akwai 'yan uwanka wajen mutum ɗari biyu kai kuma da ƙoƙarinka kana tura kafarai kana turawa kana turawa kana turawa har sai da ka baro wurin 'yan uwanka to sai kaga ka zurma da yawa ka fada kaga za su yi maka illa su kewaye ka in an koro ka kaiyo baya ma wani zai tsare to sai kai wuf ka danno da gudu kaiyo baya ka zo wajen 'yan uwanka wannan za a lissafa shi a cikin ka gudu a yaƙi ko kuwa ko kuma mutum yana cikin yin yaƙi yana cikin yana cikin yi sai makaminsa sai ya ƙare akwai kuma inda aka ajiye makami to sai ya danno da gudu sai ya koma ya je don ya ɗebi makami shi ma ya gudu to shine Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka gamu da kafirai suna haɗe jam'i guda mutazahimina ba'dukum ila ba'd an cakuda kun haɗu da su sun haɗu da ku kalmar attazahum a larabci ko attazahuf a larabci wato ana nufin attadani fil qital kusantar juna haɗuwa a wajen yaƙi fala tuwalluhum al-adbar ka ku je da baya in an haɗu kada musulmi ya dai ja da baya don ku gaskiya ja da baya illa ne ga musulmi ka tsaya dam ka tsaya kyam duk inda za a buga kana nan akwai nasarar ubangiji a tare da kai fala tuwalluhumul adbar kar ku juya musu baya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu duk wanda ya ja da baya a wannan rana ya juya musu baya to wannan fa akwai fushin Allah a tattare da shi shine can abin da zai faɗa faqad ba'a bi ghadabin min Allah lalle ya gamu da fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa wutar jahannama wa bi'sal masir tir da makoma irin ta kafare kuma jahannama to amma sai Allah ce illa mutaharrifan liqital banda wanda ya juya baya muna'atifan yura min nafsihi al-inhizam banda wanda ya juya baya ya je nemo ƙarin ƙarfi daga abokanansa wannan ban da shi kamar ya ga abu ya cakuɗe ce bari ya ɗan juya baya don ya je ya haɗa ƙarfi da ‘yan uwansa da abokanansa to wannan ba laifi au mutahayyizan ila fi'atin ko ya je ya haɗu ko ya je don ya karɓo makami ko kuma wannan afwan illa mutaharrifan liqital wanda zai ja da baya don ya ƙara shiri kamar yanzu misalin doki in zai kai farmaki sai ya yi baya-baya rago in suna tunkure in suna tunkure sai ya ja da baya shi ma ɗaya ragon ya ja da baya ai shine aka ce ja da baya na rago ba tsoro ba ne to wannan shine illa mutaharrifan liqital namiji wanda zai yi baya baya baya don ya kimtsa ya ɗebi iska ya ja ƙarfi jirgi in zai tashi in aka cire masa handbrake ɗinsa za ka ji ya kikit ya ɗanyi baya haka ya dawo sannan ya tona ya tafi ai ba wai dan ba zai tashi bane ba sai ya yi tafiya a hankali a hankali a hankali sannan sai ya danna kuma to wannan mutumin da ya haka ya ja da baya ne don ya kimtsa to wannan bai da laifi shine illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda zai je ya nemo ƙarin ƙarfi ko ƙarin makamai daga gurin 'yan uwansa wanda ya wannan ba laifi amma wanda ya wancan to faqad ba a ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir to sai Allah ya ce me kuma
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين الله مدوكين سركي a anan gurin wannan ayar Allah ya nuna mana muhimmanci ko da wajibcin mutum ya tsaya tsayin daka kar ya ja da baya don haka ma malamai da yawa suka tafi akan cewa lallai idan musulmi suka kasance rabin abokanan gaba ne bai halatta su gudu ba kamar misalin abokanan gaba dubu ne ko kuma ku ɗari biyar to fa ba guduwa kowane mutum ɗaya musulmi zai iya gamawa da abokin gaba guda biyu ba gudu ba ja da baya amma in sun fi haka sun ninka ku kamar sau uku to wannan za ku iya gudu in kun gudu ba ku yi laifi ba yajuzu lakum an tafirru Allah ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wannan sababin ayan shine yayin da suka juya ana ce wannan yaki na badar da suka juya suka tafi sai ka ji mutum yana cewa a ni na kashewa ne wannan kuma cikin su sai ce a ba ni ba kai kashe ba ni na kashewa ne to shine sai Allah ya ja musu kunne ya ce falam taqtuluhum kai ba fa ku kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ba ku da wani karfin da za ku kashe su Allah ne ya amfani da karfin sa ya dora shi a hannunku kuka kashe su falam taqtuluhum antum biquwwatikum walakin Allah qatalahum bi nasrihi iyyakum ba ku da karfin ku kashe su ba amma taimakon Allah ne ya taimake ku kashe shi ku kashe su ko kuma ka ce kun kashe su ne da taimakon mala'iku da Allah ya muku sannan shi ma manzon Allah ka ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifa amma Allah ne yayi jifan kuma an yi wannan ne wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana dan a jarrabi mu'minai kyakkyawan jarraba wali yan'ama alal mu'minina ni'matan azima bin nasri wal ghanima Allah ya jarrabi mu'minai amma ya musu ni'ima ta samun nasara da ganima inna allaha sami'un alim lalle Allah mai jin addu'o'inku ne sami'un li du'a'ikum alimun biniyatikum kuma ya san niyoyinku gaba daya wannan aya abin da ya faru abin da ake nufi shine yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura mutane su je badar sai wato lokacin da ake so a samu labarin kafirai sai ya tura yan leƙen asiri ko a musulunci ma akwai yan jawasis masu leƙen asiri don dole ba a rayuwa ba ta yiwa sai kana ɗan leƙen asiri wanda zai je leƙo maka sharin abokin gaba a zo an tona ma wani dogon rami a gaban ka baka sani ba in kana da wakili kaga zai sanar da kai to shi yasa ko ina ake so a samu musulmi wanda suke yin aiki a kowane bangarori saboda ko da za a kulla musulmi wani makirci dai to muna da wakilci to shi yasa ake kokarin duk inda yake da muhimmanci sai a kore ku a wurin a hana 'ya'yanku su shiga yanzu wannan shekarun da suka zo wajen daukan soja da 'yan sanda an wulakantar da mutanen arewa nesa ba kusa ba wallahi akwai inda suka je dukan su aka yi ta kunun duka ana duka a koro su kawai laifinsu daga kano suke daga bauchi daga maiduguri dama in kai dan maiduguri kan nema ka shiga uku ma wallahi tallahi yaran suna wurin suka bugo mana waya a nan gurin akwai yaran da ya je shi training din soja ya ce wallahi malam a kwata suka zuba mu kwata katuwar kwata kwatan kashi kwatan fitsari suka ce sai mun shiga mu yi birgima ya ce da azumi a bakin mu ba raiwar haka muka tafi muka je muka shiga cikin kwatan nan aka ce shegiya ki birgima ka san shi soja bai zai ma ce ma shege ba zai wai sai kira ka da lamirin mace kuma ƙarya yake yi yana sane aka sa suka yi birgima a cikin kwata da burbuɗi burbuɗin kashi duk suka suka abin nan saboda suna so su shiga amma dai daga ƙarshe shine da suka zo koransu aka yi sai a turo doguwar takarda daga ofishin shugaban kasa a ɗauki wannan a ɗauki wannan automatically an ɗauke su su kuma yaran mu yan arewa da suka je sai a koro su wallahi wannan an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma a dukkan ɓangarori da ka sani sai dai inda muka samu wakilai masu tsoron Allah idan an zo kwastam a kore mu nan zo daukan dan sanda ma kore mu sojoji ma kore mu immigration ma kore mu sss ma a kora kawai komai sai dai a sa wanda ba musulmi ba saboda tsabar mugun shiri wa musulunci ba san cewa kuma ba wanda ya isa ya fada da wannan addinin ba ko kun kore mu a ko'ina na rantse da Allah addinin musulunci ya fi karfin ku kuma mu zuba da ku mu gani ko musulmi baya ko ɗaya an kore shi an hana shi komai a cikin wuraren nan a cire hannunmu duk a cikin ofisoshin gwamnati ko wani abu sauransu to ai mai addinin shi kuma yana nan ba a isa a cire hannunsa akan wani abu ba waye sai yaƙi da Allah musulmi yana da wani laifi ne bai da wani laifi shi abinda Allah ya ne ya ce yayi ne yake yi kawai laifin ka ɗaya dan kayi abinda Allah ya ce ka yi amma musulmin Najeriya ba su taɓa shiga tasku a cikin yanayi da ake in karɓan su a wuraren ayyuka ba irin waɗannan shekarun Allah nake gaya muku yanzu misali bari buga muku misali yanzu irin universities na kudu dan arewa dama ko hauka yake ma bai isa gwada zuwa ba kai baka ma jin sunan universities din gaba ɗaya arnan nan sun yi dominating yan kudu kuma akwai university din a jiha ɗaya sai ka tarar da university takwas muku da ƙyar ake samun ƙwaya ɗaya biyu ma da haka yaran mu ba sa iya zuwa ma kudin amma mu kuma universities din namu na arewan kuma su yan kudin sun zo sun cike su gaba daya wani jami'ar da kaje ma za ka dauka ma ba musulmi a jihar saboda karamci irin na shi dan arewa dan irin na musulmin bai nuna bambanci sai ya dauka a can sun danne kwatas din su sun cike mu kuma nan din sun zo an danne in ma ba a bar ba su ba da kuɗi a dauke su kai in ma ba su ba da kuɗi ba ma suna da uwa a murhu daga abuja za a turo takarda kurin a ce a dauke su mu kuma waɗannan jami'anmu da wakilanmu waɗanda ya kamata su taimaka mana ba sa iya yin komai yanzu akwai mutumin da yake bani labari ya ce sun je za a ɗauke su irin wannan yan drugs ɗin nan yan DLE ɗin nan ya ce wallahi a jos suka je suka yi training ɗin ya ce wallahi daga kudu za ka ga sanata ya taho sanata da jiniya da komai an rako shi sai ya shigo har wurin training ɗin zai taho da list ɗinsa na yaransa shi zai kira su ya tara su ya gaya musu abin da zai gaya musu sai wuce directly office din da ake shirye-shiryen ya ce ga wannan nan a dauke su ya ce ba zan tabu ba sai na tabbatar an dauke su suka ce wallahi ba su ga dan majalisa ko ciyaman ko sanata ko ɗaya cikin yan arewa ba ba wanda ya zo sai dai su yi ta baku da kwamfasta a ce ku je ku a wannan suna da dama su sa a dauke ku a soja suna da dama sa a dauke ku a 'yan sanda suna da dama sa a dauke ku a immigration suna da dama sa a dauke ku a sss suna da dama sa a dauke ku a abuja ma ofisoshin da ake dauka abuja suna da dama duk wanda ya kai matsayi ko dan majalisa ko senate ko wani abu yana da wannan amma lillahi wa rasuli ku tsaya ku lissafi yan garin ku mutum nawa aka dauka aka sama musu soja nawa ya dauka da sunansa ya je ya tsaya a wurin ya ce wannan yara na ne lalle sai an ɗauke su a matsayina na ɗan majalisa ko sanata a najeriya wannan yan gari na ne lalle a ɗauke su mutum nawa aka yi wannan alfarmar kuma yan sanda kwaya nawa aka ɗiba a ce wane wane ne masa ya kai shi ɗan sanda wane wane ne masa ya kai shi ɗan sanda wane wane ne masa guda nawa aka ɗauka kuma shekara nawa ana yin siyasar mutum nawa aka je aka yi su abuja aka ba su manya-manyan ofisoshi suna aiki su ma su samu don su zo su taimaki yan uwansu ko ba komai dai sa zo su auri yar garin nan su tafi da ita sun haifi yaya dai a samu ci gaba wata rana za su dawo su taimaki mutum nawa aka yi mutum nawa ne nawa ne yaranmu da suke zaune a nan sun gama jami'i sun gama sakandare sun ci jarabar ba su da ikon da za su shiga university ta nan gombe ta fi karfin su nan gombe state university wallahi dan talaka wallahi da yawa ba zai iya shiga ba sai kana da long lake kuma an ce wai gombe state wai university wasu ne daban za ka ga ana zuwa ana ɗauka ko kuma na nan ɗin amma wanda yake da doguwar hanya kawai in kai ɗan talaka ne daman ko sauraron kama za a yi to mutum nawa aka maka hanya aka shigar da kai kuma yanzu garurruka da kake gani ana dan yin raya gari a yi irin ko a dan kirkiro irin polytechnic din nan irin su college of education din nan irin su waye waye da sauransu guda nawa aka kama ku garin ku guda nawa ne kuma yanzu misalin garin nan yanzu a jihar a jihar nan wannan garin bayi da matsayin da ya kamata a ce an masa wannan ƙuri'a nawa ake samu a nan garin tana da yawa to ya kamata mutane su san yancinsu su waye su san me ya kamata a yi musu me ya kamata ba a yi musu ba yayin da aka ɗauki ɗalibi guda goma ana aka tura su jami'a suna karatun likitanci ko suna medicine ko suna addini an ci riba yara goma kaɗai mun samu riba wallahi yanzu kuna nan fa kuna zaune fa daga madina fa larabawan madina fa za su zo su ɗauki ɗan garin nan yanzu ɗan garin nan a madina da yake university of madina mutum nawa ne waɗanda kurin yanzu suna madina suna karatun masters wajen mutum biyar ne fa master degree kuma kyauta a wurin da ya fi ko'ina muhimmanci da daraja kyauta laraba madina kyauta za su zo su ɗauki mutane su sa su university su je su yi karatu daga nan har PhD digiri kyauta ko naira ɗaya balma a taimake kama da abin da zai taimake ka a rayuwa amma mu nan university tamu ta jihar mu din ta gagare ka ba za ka iya shiga ba idan yara suka yi yawa a titi ba su da aikin yi babu karatu to matsala ne kamar yadda ka san muzurai in sun yi yawa a unguwa to 'ya'yan kaji fa ba sa kaiwa labari gaskiya ne to ba abin da za su ci dole su rinka bin 'ya'yan kaji suna cinyewa to wannan shine abin da muke da bukata muna ta haihuwa muna ta haihuwa amma ba mu da inda za mu zuba yaran ba mu da wurin aiki da zamu ba su na yadda a ce gwamnati ba za ta iya accommodating din mutane ba ba za ta iya biya musu bukatunsu ba an yadda wai ana cewa wai in dambu yayi yawa wai baya jin mai ni kuma na ce wallahi ba a zuba masa man bane na rantsi da Allah in dambu ya kai cikin masallacin nan dambu in ka ga in ka ga bai ji mai ba to ba a zuba man bane ba a zuba masa mana gani tun yaushe oh ko muna da kuɗi a najeriya muna da arziki malam ƙasan noma kaɗai ta isa mu rayu da ita ba fetur ko ba fetur za mu iya rayuwa da noma kawai masu fetur su je su rike fetur wallahi in arewa suka rike noma kaɗai za su iya rike kansu ciyar da najeriya gaba ɗaya su ciyar da kamaru su ciyar da chadi su ciyar da nijar a zo ana odar abinci wallahi ana odar masara ana fidda ita waje wallahi ana yin fulawa da ita a zo a ɗauki ana ɗiban gero ana ɗiban gyaɗa ana ɗiban tumatir yanzu a nan gurin a nan nan kewayen gombe state kawai idan ana so federal government tana so sai ta yi kamfanin tumatir na gwangwani wallahi sai ta yi guda goma ko ashirin kuma za a samu tumatir din da za a kawo idan aka yi waɗannan kamfanoni na tumatir din guda ashirin a din najeriya akwai inda ba a amfani da tumatirin gwangwani har ƙasar waje wallahi kuma tumatirin mu lafiyayyen tumatir ne mai kyau amma yanzu ka misalta idan aka zo aka yi manya-manyan kamfanin tumatir kurum wanda zai rinka markaɗe tumatir ɗin ya markaɗe tattasai an daina zuwa a sai da tumatir kwandon tumatir naira ɗari da hamsin mai tumatir yana cewa don Allah ka taimaka min ba da ɗari da hamsin saboda kana da kamfani directly kamfani zai zo a gonar ka za a yi ciniki a lale maka kuɗin ka sababbi dal a biya ma ka ce a kwashe kuma baɗi kai noma mai kwari don Allah ba taimake ka ba to wallahi muna da mutanen da za su sa gwamnatin ta zo ta yi kamfani kamfani na tumatir ɗin kurin in wannan aka yi wallahi ya isa amma yanzu yaya kake gani tumatir din wani gurin zuwa ake zubar da shi akwai wata mota da ta ɗauki tumatir za ta kai kudu sai ta yi haɗari haɗari ba faduwa ta yi ba aka samu matsala tumatir ɗin ya fara tsiyaya ya fara tsiyaya ya fara tsiyaya daga ƙarshe dai bayan an gama gyara tayin motar nan mai tumatir nan ya duba ya duba ya ga kawai dai zai kai rubabben tumatir ne kudu ga kudin mota sai ce mu raba asara haka aka sauke kwandunan tumatir na aka shekar da su aka zubar da su a daji duk sun rube kawai to idan da yana da wani kamfani a nan da zai dauka ya kaiwa ya sarrafa shi to yaya a mutunce ba na mantawa da muna yara lokacin da akwai kamfanoni na auduga da gona gona suke bi kana gona ana cin auduga ana ma cinikin audugarka kafin a zo a lalata harkar audugar gaba ɗaya ta ƙare ya zama ma ka noma audugan ma ka rasawa ma zai sayi ta kuma wallahi ana da bukatar dan duk rigunan da muke sawa da auduga ne jirgi jirgi ake loda ta akai ta China akai ta ina ne akai ta America akai ta ina ne wannan audugar tamu da kuke gani a banza banza ashe muna da abin da ya kamata mu yi kuma a gina wa mutanen mu wanda zai taimake su za a dauki ma'aikata za a dauki injiniyoyi za a dauki sakatarori za a dauki masu kula da kwamfuta za a dauki masu gadi dattawan waɗanda suke ba su da aikin yi za a dauke su masinjoji sai ka gari ya yi kyau ya albarka kullum da safe kowa ya yi wanka ya tafi ofis ya tafi wurin aiki yana da abin yi yaushe za a zo hayaniya a gari kaga wani ya dauki makami wani ya dauki kaza wani ya dauki kaza babu to amma me yasa ba za su muku ba dan in duk suka, suka kai kuka samu aiki to wa zai musu ihun siyasan shine kawai sirrin idan duk suka sama muku aiki suka kuka zama reasonable uh, somebody kuka zama wayayyu kuka zama wanda suka to waye zai zo musu ifin kalaran a gari waye zai zo ya doki wani waye zai zo ya sari wani waye zai sato akwatin ƙuri'a ya dura a shirin cewa ne ya ce wa zai mutu ku ne za ku yi ku kuma kun tafi makaranta ko kun tafi aiki da haka dole su bautar da ku su zaunar da ku ba ku da abin da za ku yi haka za mu yi ta yi su fisge ku mu ma mu fisga warai da gaske su ja wanda za su ja mu ma kuma Allah ya taimake muka zo muka zuba wa'azi waɗanda muka ɗebe mun ɗebe amma dai mu muna nufin ku ne da alkhairi kuma mu waye muku da kai kuma ku san me ya kamata ku yi shi wanda yake zuwa ya zo ya siyasa din kona ba inda ya zama irin ka lalatacce baka da komai sai shaye shaye da bin mata da kama yan awakin mutane da da da da, bude mota kana sace rediyo da bai zama wanda yanda ya zama ba wallahi bai zai zama haka ba dan baka biyo hanyar da zaka zama wani ba kwata kwata kai yanzu a rayuwarka ma baka da future ma gaba daya to amma ana so mutum ya zamanto mai mai tunani wanda ya tsara mustakbal ɗinsa ya san me zai yi amma mutum yana rayuwa bai san me san wai me yasa aka halice shi wai dan me kake rayuwa baka sani ba ya zama shirme kenan Allah ya taimake mu ya taimake musulunci kuma ya gyara mana ɗabi'unmu da halayenmu wannan hali da ake ciki na tasku da mugun talauci Allah ya takaita mana in talauci ya maka rijista kam da mun sai dai abin da Allah ya kuma وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى النبي يتورى أنتو نان أسيري يلي جان أسيري وان دا سو غنو ما سمينيني سو سمي أكي تشكي شي كنان سي suka zo aka zo da su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake tambayan su yace aina quraish ina qurayshawa suke suna ina sai waɗannan mutane suka ce suna nan bayan wancan tudun kenan kafin annabi ya san yawan ƙurin shawa da ya yi shirinsu kafin a fara gwabzawa kenan abadar sai suka ce suna can bayan wancan tudun kamar wannan tsaunin dutsen dan amina ko na amina ake cewa dutsen amina suna can a wancan bayan wurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamil qaum wannan waɗanda aka same su mutane ne da aka samo su su sun je wajen ƙurishawan sun gano su shine annabi yake neman labari a wurinsu suna cikin tsoro suna rawar jiki suna kama an kama su ne annabi ya ce su suno ne sai suka ce kai ba mu sani ba sai suka ce a suna da yawa sai annabi ya ce irgamin su guda nawa ne sai suka ce gaskiya ba mu san iya yawansu ba sai annabi ya yi wani tunani sai ce to shikenan in ba ku san yawansu ba kowace rana raƙumi nawa suke yankawa malam ka duba fikira da ake so musulmi ya zama mai fikira mai tunani tunda ba ku san yawansu ba za ku iya faɗan adadin su ba to raƙuma nawa suke yankawa kullum kam yan haruna kulle yau sai suka ce wani lokacin suna yanka raƙumi goma wani lokacin suna yanka raƙumi tara sai annabi ya ce to duk yanda aka yi mutanen nan suna tsakanin ko dai dubu ɗaya ko ɗari tara ne saboda duk mutane goma za su iya haɗuwa kan raƙumi ɗaya a wannan mutane ɗari za su iya haɗuwa a kan raƙumi to shine sai annabi ya ce to kai a cikin su suwaye manya-manyan mutane a cikinsu waɗanda kuka sun zo cikin ƙurai shawa sai suka ce akwai utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da abul bukhtari ibn hisham da hakim ibn hizam da al-harith ibn amir da tu'aima ibn adi da an-nadr ibn al-harith da abu jahl ibn hisham da umayya ibn khalaf da nubai da munabbih dukansu ibna al-hajjaj da suhail ibn amr sai annabi ya ce tab duk waɗannan suna wurin aka ce kwarai ku ya rasulullahi suna nan sun zo sai annabi ya ce wa sahabai ya ce to hadihi makka taqad alqat ilaikum aflada kabiriha to makkan ce gaba daya da zuciyarta gaba daya ta haɗu anan akwai aiki ya ku sahabbai ku shirya kuram ya za a yi annabi ya ce kurin mu shirya mu nemi taimakon Allah shine annabi ya daga hannu yana addu'a Allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani ya Allah ya Allah ina neman ka bani nasarar da kai ma alkawari hadhihi quraish qad aqbalat bi khayl bi khuyala'iha wa fakhriha tuhadduka ga qurayshawa sun zo da alfaharin su ya Allah ga qurayshawa sun zo da iyayyarsu da gabasu da girman kai da nuna isa suna yakin ka ya Allah wa tukazzibu rasulaka kuma suna ƙaryata annabanka اللهم يا الله فنصرك الذي وعدتني يا الله ديك بان دي نصر da kai mal gauri shikenan sai mala'ika jibril ya zo annabi take ya ce da su ya annabi dauki ɗebi ƙasa ka zuba turbaya ka damƙi turbaya ka watsa a fuskan waɗannan mutane za ka samu nasara za ka samu wato karya su hakan kuma aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka haɗu sai yayi wuf ya sunkuya ya ɗebo ƙasa ya ɗebo yashi sai ya watsa cikin kafiran eh ba a tsammanin wannan yashin zai iya shiga cikin idan mutum dubu yace shahatul wujo wallahi malam yana watsa wannan yashin malam babu idan wani mushriki cikin mutum dubun nan face sai da ƙasan nan da annabi ya ɗiba ta zuba a cikin idansa ah to malam an zo yaƙi an zo yaƙi gaba ɗaya ya zamanto idanku yana cike da ƙasa ina za ka iya yin gaba ba yadda za ka iya yi ba za ka iya komai ba wanda Allah ya watsa musu kurin gaba ɗaya ya zuba musu shikenan suka suka shagaltu da share ƙasa a fuskar su sai ga kafiri wannan kafirin ya ajiye takwabinsa yana murza ido wannan ma ya ajiye yana murza ido wannan ma ya ajiye yana murza ido sai aka yi amfani da wannan dama kuma aka yi ta make su shikenan an samu nasara aka kashe mutum saba'in a cikinsu aka ribance mutum nawa mutum saba'in zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin Allah ya wannan ne dan ya kaskantar da dukkan kuma ya gajiyar da kuma ya karya kaidi na kafirai da makircin kafirai shine kurin babban sababi kuma Allah ya yi kuma nasara ta samu to za mu dan dakata anan kafin mu ansa tambayoyi saboda akwai wani jawabi da muke so mu isar ma 'yan uwa wanda yake da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske. jawabi daga kwamiti na da'awa za su zo su gaya mana rahoton abin da suka gabatar a cikin ayyukan da suke gabatarwa a wannan gari da wajen wannan gari don mu daɗa samun ƙarfin gwiwa da jin daɗin mu taimakawa addini sannan kuma bayan jawabin su sai mu amsa tambayoyi insha Allah idan malam tahir yana nan to bismillah
kamar yadda malayi bayani za mu dan gabatarwa 'yan uwa kaɗan daga cikin ayyuka da muka allah ya nufa muka samu nasarar cimma cikin wannan shekara wato ma'ana daga azumi da ya gabata zuwa wannan azumi din da farko dai kwamitin muna da ainihin ayyuka wadda ya shafi ɓangarori uku na farko akwai al'amura da suka shafi marayu na biyu akwai da'awa cikin musulmai da kuma inda ma ba musulunci sannan kuma da kula da ainihin wadda suka musulunta sannan na uku shine akwai sulhu tsakanin musulmai wanda ya shafi iyaye da 'ya'yansu da dai sauransu to a halin yanzu dai kwamiti namu muna da marayu kusan kashi uku muka raba akwai bangare ɗaya na marayu wadda suna da baffani suna da kawune wadda wayannan suna kula da su to a gaskiya ba safai muke abunan da su ba sosai haka na biyu su ne wa'idda ba su da babba ba su da kuma kawo sai dai uwa tana nan to wa'annan su ne wa'idda muke da kimanin mutum 624 a cikin akwa local government wadda suka yi rijista a wurinmu sannan a cikin 624 nan a muna gabatar da abubuwa guda uku game da su na farko akwai sutura nasu akwai makarantarsu da kuma jinyarsu su sannan kuma magana abinci kullum an suka zo don sukan zo mana da matsalan abinci to da ke ga yanayin yadda ake mukan je ne mu samu wani mu zauna da shi mu masa bayani sai mu ɗauke shi an ya yadda don ba safai muke karɓan kuɗi domin taimakawa marayu ba mukan karɓa ne saboda ɗawainiyan wadda suka musulunta duk wani abin da ya shafi marayu mun fi so mu ɗauki mutum mu kai shi gidan ya je ya ga yanayin situation nasu mu gaya masa sai ya ba su abin da Allah ya sare masa saboda haka abinda muke tsammani wani lokaci an mutu ya gani yakan kara a kayi saboda ganin halin da suke ciki so wa'annan marayu din suna da iyaye mata mutum 154 su ma a 154 nan matan da muke magana 154 ba wadda take da aure yanzu haka dukansu domin ba su yi aure ba saboda ba wadda zai aure su tare da yara sai dai akwai matsala akwai guda biyu da suka yi aure ɗayan shekaran jiya aure ya mutu saboda yaran ɗayan kuma kafin azumi ya mutu saboda yaran saboda haka ba wanda zai ɗauke su tare da yaran wannan su ne matsalolin da muke fama da shi to alhamdulillahi a cikin gari nan muka samu mutane ɗaya biyu wani ya ce mu bashi marayu uku mu yi rikodin mu ɗauka mu bashi wani ya karbi biyu a ciki haka da muke tafiya sannan dangane da makarantansu gaskiya alhamdulillah mutanen gari suna kokari don har yanzu ba mutumin da muka samu muka masa magana yin home na yara bai dinka mana ba babu har yanzu a cikin garin nan duk wanda muka gayawa yakan ɗinka ya sayi littafi ya bayar sannan akwai yara da dama wadda suka bar islamiyya sakamakon mutuwan iyayen nasu da makarantar to duk da muna ta kokari an dai iyayen matan sun gaya mana mu kokari mu je mu samu a shigar da su mu samu wanda zai da nauyin su a dalilin wannan mun samu mutum ɗaya wanda ya ɗauki yara goma daga primary zuwa secondary nasu zai ɗau nauyin su na karatu akwai wadda kuma ya ce mu bashi yara hamsin yanzu haka zai ɗauka insha Allah. sannan akwai wanda ya dauki jinyar marayu na akwa local government ya hada mu da chemist da ya ce duk lokacin da ba su da lafiya mu kai kati mu yi photocopy mu mika mu karbi magani amma Allah da ikonsa wato da katani ina gani yan uwa shawara duk wanda ya bin alheri ba laifi bane a faɗi sunansa gaskiya a gaya wa mutane ga wanda suka yi saboda waɗanda suka fi su wadata suka fi su hali su gane ga wanda ba su kai su ba suna taimakon addini dan kada a zo a faɗa ku yi tsammanin wani wani ne mai kauri yake ka faɗi sunan kowa yawwa
to alhamdulillah makarantar yara guda goma nan akwai alhajiji shi ya ɗauki nauyin yara ɗin alhajiji sannan jinyar marayu na local gama ɗin wadda ya nuna mana kemis da zamu karba shine city chairman namu da to bayan haka akwai wadda ya bamu fili a gefen secretariat domin mu gina gidan marayu a hali yanzu kamar yadda na yi bayani marayun kashi uku ne bayan wa'annan wadda suke da uwaye muna da marayu kuma wadda ba su da uwaye ba su da uba sannan akwai uwayen yanzu abin da ya sa ban tafi da wuri ba akwai matan da ta zo ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dan uwa mijin ya mutu ga yara a yanzu haka na a gida kafin tafi yanzu to wayannan irin yara su ne muke so mu samu a sa su a gidan saboda an sa su a gidan bayan Allah za su ziyarce su kuma a ba su abin da ya sawaka sannan mu ga yaran an ba su abin nan gurgurdun hali to akwai wanda ya ba mu fili domin a gina gidan marayun shine Sale Adamu to kuma muna insha Allah ana shirye-shirye yadda za a tsara yadda za a gina insha Allah za a sanar da yan uwa a nemi taimako kuma yadda za a gabatar wannan shine abin da ya shafi marayu kenan sannan dangane da wai da suka musulunta daga bara zuwa bana a hannun kansil domin kashi biyu ne abu akwai wadda mukan fita da awa su karbi kalmar shahada akwai wadda suke karban kalmar shahada a wurin mu anan akwai wa'idda kuma ake turo mana an sun musulunta wadda suka karbi kalmar shahada a wurinmu tsakanin wadda muka fita da wadda suke nan mutum 38 ne Eh, na'am Ah, afwan a daga cikin marayu da muke da su 600 nan akwai mutum biyu sun dauki nauyin dinka musu dinka wa marayu 300 kaya na farko shine shi eh, city ya dinka ya dinka wa yara guda 100 sannan shi alajiji har yanzu bara shi yace ya same yace ya same yace mu sama masa mutum goma to mutum goma nan kowanne ban bashi sunan ba sai na dauke shi mun je gidan na gaya masa halin da suke ciki ya dinka goma ya sake dinka goma shine har ya dinka mana 48 bara to yanzu bana ya ce mu bashi sunan mutum 200 to hali yanzu shi ma yawa to shine wadda na manta yawa to kamar yadda na yi bayani wayannan mutum 38 sune suka karbi kalmar shahada a wurinmu sannan akwai wadda bayan Allah suke turo mana wadda ba mu yi rekodin ba sai dai mun cika musu forms to abin da yake faruwa aikin da muke gabatarwa a nan galibi akwai matsaloli a cikin wa'ida suka musulunta matsalolin da suke fuskanta wayansu iyayen sukan kore su a gida wayansu kuma iyayen sukan hana su abinci ko kuma wani abin da suke taimaka musu su daina ba su to sakamakon haka dole aiki ne na kansil ko a ina ne mutum yake iyayensa suke dole sai mun je mun samu iyayen mun gaya musu ɗanka wane wane ya musulunta yana hannunmu to duk wani abun turancin da za a yi dai za mu yi tare da su da ikon Allah kuma yaron sai ya ci gaba da abun nan wayansu sukan ce mu mai da yaron ya zauna a hannunsu ya ci gaba da addini kuma yakan koma kuma ba ruwansu ya ci gaba da addini wayansu kuma babu ruwansu sai su yi karan mu a kotu nan kuma za mu zuba wani mun yi shekara muna shari'a wani kuma ba mu yi shekara ba haka dai haka ke tafiya to alhamdulillah bayan wannan kansil ta aurar da 'yan mata guda goma sha biyu cikin wannan shekara a cikin goma sha biyu guda goma wadda suka musulunta ne sannan guda biyu marayu wadda suka musulunta goma da muka aurar din nan su ne wadda ba su da dangi musulmi ko ɗaya in mace ta musulunta tana da dangi musulmi mukan ziyarce sai mu aje ta mu je mu nemi dangin mu zauna da su mu kwadaita da su mu nuna musu fa'idar rike wannan ya tasu sannan sai mu ɗauka mu kai musu saboda kasu suke aurar da kayan su sai dai amura da hali sai mu taimaka musu dama yadda muka fara da farko in mace ta musulunta za mu nemi taimako wurin yan uwa an ta samu miji ko kuma marayiya an ta samu miji to za mu rike sadakin ba za mu bata ba duk abun da ya kama daga gado katifa kujeru har tsintsiya har burogali kansul ne za ta mata bayan mun gama gaba da yan aure da ta sati ɗaya zuwa biyu sai mu naɗa kwamiti sai a je a zauna da mijin da ita a musu nasiha sai a tambaye ta wani jari take so ta yi a gidan mijinta an ta faɗa sai mu bata sadakin shine jarinta saboda lokacin da take waje ta saba rike kudi kila mijin da ya aure ta bai da karfi an ta zauna a gidan to akwai matsala yayin da akwai tarosisi da take juyawa to sai kaga ba wani matsala to wannan shine yadda muke gabatar da al'amura din sannan akwai taimako da iyalin gwamna ta yi mana matar gwamna ta turo ta hannun kansu namu da farko ta ce mu an turo mana akan mu samu mata guda goma iyayen marayu wadda za a koya wa ɗinki to mun samu cikin ikon Allah an koya musu dinki ita matar gwamna abin da ta yi bayan an yi sati takwas ana koyar musu sun zo nan wakilanta sun ba wa kowace mata sabon keken dinki da sabon dutsen guga da turmin zane da dubu hamsin hamsin bayan ta gama wannan ta sake turowa aka sake turowa mu bada mutum ashirin jiya alhamis jiya ne suka gama training nasu na sati takwas saboda haka muna tsammanin su zuwa ƙarshen azumi insha Allah za a zo a sallame su so wannan mata tana da bukatan akwai bukatan a mata addu'a Allah ya saka mata da alheri bayan haka kansil ta bude aji na karatu na wayanda suka musulunta saboda matsalar shi ne ba kuma kansil kawai ba muna so kowa ya zama wakili wa addininsa ya zama ɗabi'unsa na da kyau wadda ba musulmi bane ya ganshi yayi sha'awa abinda muke nufi a nan shine wayannan mutane lokacin da suka musulunta suna da wayansu ɗabi'u irin nasu daban ba na musulunci ba to akwai bukata a ajiye su a kankare shi kafin su yi auren domin an suka je gidan mijin da wannan ɗabi'a da sun yi surakanin sun ce ka auro mana abu kaza to sai a samu matsala amma yayin da suka zauna suna zaune a hankali a hankali suna karatu ba su lokacin abun zai kankare ba so sai ga sun ɗauki ɗabi'un namu a bayanin da nake so na abun nan dangane da makarantar anan shine akwai wa'yansu wai da suka musulunta suka yi aure kafin kafawan kansil namu don kansil din shekaranta na uku kenan yanzu mazaje su sun zo sun musu rijista a wurinmu domin su sama musu iyaye saboda lokacin da suka aure su ko suna da matsala da su ba inda za su kai complain don haka yanzu mazaje za su kawo complain mata za su kawo complain kuma insha Allah dai ana tafiya cikin abu ne da ake tsammani sannan akwai ziyara da kansil ta kai garin majidadi gobara da jarabawa na gobara da suka samu daga cikin kayan da aka tara bara a nan fi sabilillahi da kuma wanda muka samu a fada lokacin da muka kai ziyara prison na bilir da tula kowane fursuna musulmi da krista mun ba shi fiya ɗaya na kaya kuma mata ma an ba su fiya ɗaya wadda suka aka samu aure sauran kayan da aka tara a gaskiya lokacin an tara kaya ya kai fiya dubu uku kayan da aka tara yana zaune shi muke ba wai da suka musulunta da sallah ya zo shi muka ba iyaye matan nan da daman su wanda ba su da kayan sallah su muka ba masu wankakuna suka suka suka yi sallah da shi sannan lokacin da zaka je ziyara garin majidadi kansu namu ta wakilta yan uwa suka je suka yi ziyara suka musu jajen abin da ya faru aka ba su buhu hudu na kaya daga cikin kayan da aka tara bara sannan aka ba su katon din sabulu guda biyu da kuma wa'insu takalma a madadin yan uwa musulmai bayan haka akwai wurare daban-daban wadda da dama wadda kansu suka ziyarta sannan sun yi sulhu tsakanin mutane da dama akwai sulhu da aka yi wadda kansil alhamdulillah shugabannin da muke da su musamman malamai babu malami a garin nan wadda za mu neme shi ya zo ofis namu saboda sulhu bai zo ba babu shi suna taimaka mana gwargwadon hali don duk aikin da muke da taimakon malamanmu ne so alhamdulillahi sukan zo su zauna kuma a yi sulhu a samu abu nan don ina tunawa akwai shari'an da aka yi daga folido suka taho da shi nan ana ce ranar za a rantsar za su je su yi rantsuwa a kotun garin nan washe gari a jaya ofa area court na kaltungo aka kawo mana kes musulmin folido su malam usman mushir muka tura suka tafi suka je suka zauna da su tun da yamma ana masallacin folido har karfe tara ba daidaita ba ya bugo waya sannan muka ce musu to da Allah ce musu ta wani tun da nan kotun za su zo su yi hakuri su zo ofis namu da safe suka zo wallahi muka yi magana da malamin mu cikin ikon Allah kafin takwas duk sun taru malamin sun riga mu zuwa mutanen suka zo wurin aka zo aka zauna aka yi sulhu suka yafe wa juna suka janye shari'a aka naɗa wakili aka zo wurin alkalin da ke jira a zo a yi rantsuwa aka ce masa an daidaita shi ma ya farin ciki aka tafi kaltungo aka je aka gaya wa wancan alkalin wannan shine aiki da ainihin shugabanmu suke abun nan so bayan haka akwai taimako da 'yan uwa suke bamu wadda sakamakonsa ne muka samu ka gabatar da wannan ayyuka a ƙarshen kowane wata mu kansil mukan yanke wa kanmu naira dubu dubu amma kowa da ƙarfinsa a cikin members namu akwai da kowane wata dubu hudu yake bayarwa wani dubu biyu a cikin members ɗin don muna da ɗan yawa wani kuma naira ɗari yake bayarwa bayi da ƙarfi amma tun da aka kafa kansil ɗin naira ɗari ba watan da ya wuce shi saboda haka muna roƙon jama'a don Allah a taimaka wa ainihin wannan tafiya din saboda tafiyar ba ta tsaya akko bane kansil ne wadda take da rijista na ƙasa gaba daya saboda haka yanzu yarinya ta musulunta a Kaltungo local government bamu da kansil an za ta musulunta a Zamfara state a yau gobe za su bugo mana domin mu je mu nemi iyayenta mu shaida musu ko bu su yadda ba kuma za mu aurar da ita amma wajibi ne mu gaya musu su sani don wayansu iyayen sukan ba da gudunmawar su wurin aurar da yara wannan shine aikin da muka abun nan sai kuma tafiya da za mu yi gobe insha Allahu prison don Allah don annabi kamar bara mun tafi mun je mun yi ziyara an bar mu duka mun shiga ciki ko ba ka ba domin darasi ne to amma yanzu saboda security situation na ƙasar mu ko ba ka ba don Allah ko da Allah sa mun je mu in suka ce a jira a wuri kaza a jira iya mutanen da suka ce a shiga dala yan wakar a ɓata rai a yi haƙuri in kuma sun bar mu shiga shi kenan ko ba haka ba saboda ka da Allah kada a yi fushi wannan shine kaɗan daga cikin ayyuka da muka gabatar cikin wannan shekara assalamu alaikum wa rahmatullah
malam tahir kenan ko ina ka gan shi da'awa Allah ya saka da alkhairi to jama'a wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa da 'yan uwa da muke tare da su samari matasa da kuma dattawa da alkalai da lauyoyi da malamai da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da suka haɗu suka haɗa ƙarfi suka tashi wannan kansil ɗin don haɗa kan al'ummar musulmi da kuma aiki don musulmi gaba ɗaya yanzu ku duba waɗannan 'yan tsirari ne a garin nan ba su wuce kaza ba ku duba irin ayyukan da suka yi
ha wannan fa ba su da wani masallaci kwaya ɗaya nasu da suke zuwa su ce a taimaka musu fi sabilillah ba su da shi wannan wurin wannan tafsirin shine babban source of income din su dai na shekara da wannan da ake yi da na mata da muke da safe shine za su tattara su tattara su yi wannan aikin Allah ba su da masallaci ko hamsu salawat nasu wanda suna da yancin za su je su nemi taimako da shi ballantana masallacin juma'a ballantana wani account ba su da wani gurin da za a zo a yi wani taro na wa'azi gaba ɗaya ko na ƙasa ko na jiha a tara musu kuɗi ba su da shi aiki ne na ikhlasi tsagwaransa suke wahala suke bin mutane ɗaya bayan ɗaya su taimaka da ni a matsayina na almajiri kuma mai kira akan hanyar Allah ina kira ga mutanen garin nan waɗannan al'ummar da Allah ya mana ni'ima da su mu ba su goyon baya mu mara musu wato mun gaji da yawan surutu da bayanai da maganganu yanzu aiki muke da bukata a ƙasa aiki a yi aiki a ƙasa a gani wa'azi ana ta yi ana ta wa'azi Allahu akbar Allahu akbar an ja aya an ja hadisi karatu ana ta yi to muna buƙatar kuma mu ga aiki a ƙasa practical aspect aspects din ba wai maganganu na baka ba akwai bukata a dafa musu akwai bukata a taimaka musu za mu yi kyakkyawan tsari na gina wannan gida na marayu da ofis gare su kuma za mu yi gini mai kyau na zamani babu wani harkar almajiranci da za mu yi a ciki insha Allah za a gyara shi a tsara shi ta yadda ko daga ina mutum zai ɗauko marayansa ya kawo zai zama a buga misali cewa a kumo akwai local government ko wani gidan marayu mai kyau da aka tsara duk cikin su ba wanda ake bashi albashi akan wannan aikin amma kullu suna kan hanya suna yawo yanzu ai gwamnati ma kamata taimaka musu saboda suna rage wa gwamnati ma ayyuka da yawa tunda yanzu wannan gidan marayun a ka'ida ya kamata gwamnati ta bude take taimaka musu na'am gwamnati ya kamata a ce ta gina gidan marayu ta ɗauki ma'aikata duk marayan da ya zo ya shiga tasko yanzu irin wannan ba uwa ba uba ba dangi ba da kowa wa ya kamata ya taimaka musu in ba gwamnati ba to amma ba a samu wanda za su yi tunani jagorori su ware wani abu da za a taimaka ba to ga waɗannan sun ce za su yi da haka dole mu dafa musu mu taimaka musu kuma ni ina ganin gwamnati ya kamata ta san da waɗannan kuma ta taimake su yanzu program ɗin da muka yi bara muka je wa'azin tula da muka je na billiri da muka je na ina ne gurin sarkin tangale da waye shi da aka ɗauka aka yada aka haska shine aka gani din har ita wannan mata gwamna ta zo ta ba da wannan taimako kuma ta ba su recommendation ta ce tun da take tana ba da taimako ba ta taba ganin inda aka raba taimakon nan tsakani da Allah aka bayar ba irin ako local government ashe lokacin da suka zo suna raba keken ɗinkin da dubu hamsin ɗin da dutsen guga da kaza kaza ɗin ashe ita ma ta turo ɗan leƙen asirinta da kyamararsa yana ɗauka tsab don ya ga abin da ta ga abin da ta bayar an raba ko ba a raba ba saboda sama da faɗi da ake akan abubuwa sai gashi an raba kayan nan kamar yadda ta bayar da amana kuma ta aiko da recommendation ta ce ta ji daɗi kuma an rike amana shi yasa ma ta turo ta ce a daɗa waran mata kaza to wannan mace ce iya abin da za ta iya kenan to mu kuma me za mu yi kun ga dai reality na rantse muku da Allah wallahi ko Kano ko gidan marayun da muke da shi a Kano wannan na gwamnati ne wallahi babu maraya ɗari shida a ciki babu na je har Lagos kai ziyara wani gidan marayu gidan wani baba addini da ake faɗa babban gidan marayu babu salam na Lagos state gaba ɗaya wallahi marayun ba su wuce mutum tamanin ko sama da haka ko ƙasa da haka ba amma ka duba a wannan ƙauyen a wannan garin duka duka da kwamitin nan bai wuce shekara uku ba suna da malayu da su marayu da suke kula da su ɗari shida da wani abu kuma a samu mutum ɗaya ya ɗauki nauyin mutum ɗari biyu zai masa ɗinki wani kuma ya ce gaba ɗaya marayun nan rashin lafiyarsu da jinyarsa jinyarsu yana kansa a kai su kurin a kai su kemis a musu allura a yi tiritin ɗinsu a bashi bil zai biya irin waɗannan su muke buƙatar Allah ya musu albarka cikin arzikinsu su amfanar da mutane yanzu wannan ko bai zo titi ya ɗauki naira goma naira ashirin ya ba wa samari ba wallahi ya gama mana komai akwai sauran bayanai sai mun je ziyara mun dawo insha Allah malam bismillah tayyib to shikenan um, abinda kurin muke faɗa wa 'yan uwa dai muke jaddada musu muna fatan Allah ya datar da mu a bada haɗin kai a cikin duk abin da aka bukata kun ga da waɗannan ayyukan shine Allah zai taimake mu ya ciyar da mu gaba wallahi in muka tsaya muna ta surutu ba ma aiki wallahi Allah bai zai mana komai ba kuma wallahi akan mutum ɗaya da za mu taimaka masa yanzu wa'azi ko da'awa da za a je a je a ganar da mutum ɗaya ta dalilin sai kaga Allah ya yi albarka a cikin tafiyar kuma wannan daman shi karka ɗauka wani abu ne wannan shine abin da ake da bukata kuma wannan shine mu abin da muke so mu yanzu misalin waɗannan yan uwan ta dalilin wannan karatun tafsirin wannan haɗuwan da ake yi anan alhamdulillah aka haɗu ake wannan haɗuwa na mutunci da daraja muka tafi kuma muka tashi aka yi addu'a aka bar tafsirin ba mu sake dawowa ba tunda na bar garin nan ban sake dawowa ba sai bana shekara guda cur amma ga irin ayyukan alkhairin da suka yi shikenan shine abin da ake da bukata kullum mu iyakaci mu zo mu seta muku hanya ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza shikenan burin mu wallahi laysa illa kuma wallahi ko wannan anan kwamitin nan ya rufe ofis ya ce ya daina aiki ya samu biyan bukata mu ya mana da haka muna buƙatar a taimaka musu a agaza musu a ba su haɗin kai kuma idan an zo gina gurin nan bulo bulo ka yi ƙoƙari bulo ɗaya naira ɗari ne da ashirin ko ɗari da goma du talaucin ka ka ɗauki bulo ɗinka ko a bayan keke ne ka goya shi ka je ka dire mana shi a gurin gidan marayu don ka shiga tarihi a kiyama cewa da kuɗinka aka gina gidan marayu saboda annabi ya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna da ni da mai ɗaukar nauyin maraya kamar wannan ya ta tsakiya ne da wannan manuniya a gidan aljanna bambanci na da shi kaɗan ne to ko dan wannan ya kamata ka bada gudunmawa ko wannan kansil ɗin ba su aikin komai sai taimakon marayu ya isa ga wa'azi ga musuluntar da mutane ga ɗaukar nauyin mutane a musuluntar da kai a zaunar da kai a ciyar da kai a baka sutura a baka ilimi a taimaka maka ka samu inda zaka je amma duk da haka ba a kyale su ba ai yayi shiru ne da ke dattijo ne bai gaya muku ba yanzu waɗannan ɗin da kuke ganin su a haka banza banza har yan leƙen asiri aka kawo musu aka kawo musu fasto aka ajiye musu da sunan ya musulunta she ba musulunta ya ba ya zo ya zauna ofis ɗin ya sace musu kaya sannan ya ɗebe duk minut na mitin da suke yi gaba ɗaya ya je fayil ɗin ya ɗebe ya yi photocopy gaba ɗaya ya zo ya shirya kuma zai ƙara gaba Allah ya tona asirin suka kama sai da suka kai shi hagga hukuma aka sa hannu ga abin da ya wai an turo shi ne wai ya zo ya ga wai council of da'awa wai ta aku local government wai ayyukan da suke wai wa yake sponsoring din su ne dan a gane wa yake sponsoring a karya su misali ko kuma a gane wai me suke yi ne wai suke jan mutane in su musulunta suke ba su musulunci suke ba su sana'a wai ta yaya don su ga yadda za su karya su wallahi ba su aka zo aka ajiye shi kwana da kwanaki yana ɗiban asiri akan waɗannan mutanen da kuke ganin su banza banza kaga wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa shi aikin su dan Allah suke kuma akwai taimakon ubangiji duk wanda ya sa aikin gaskiya a gaba to sai an tono mai mai leƙen asiri yanzu mu nan da kaga da muke muna nan da baki da yawa wasu mun san su wasu ba su san mu ba su suna ganin ba mu san su ba mu kuma mun san su akwai kuma waɗanda mu ba mu san su ba amma su sun san mu amma Allah muka sa gaba ba mu tara sharri ba ba fitina muke nema ba zaman lafiya muke nema da wayar da kan mutane a addini ko mu zuga mutane su yi aikin alheri to wannan shine kawai manufar mu ka duba mala a tara mutane a aurar da su marayu a aurar da su ba dangin iya ba na baba dan Allah yanzu ba su taimaka wajen rage mazinata ba mutum ya musulunta ko yarinya ta musulunta ba ta da kowa ba ta da komai su yi mata kayan ɗanki har bulu gari su mata gado su yi mata katifa su shimfiɗa mata gida su nema mata miji su nema mata sana'a su ba ta jari kuma duk wannan suna yi kyauta saboda Allah dan Allah waɗannan ba su cancanta a taimaka musu ba kuma ba su da wani ra'ayi na nuna wani bangaranci su duk musulmi nasu ne wannan yana da cikin mizar su duk wanda ya ce musulmi ne shi yana la'ila illallahu yana kan aƙida ta musulunci dan uwansu ne kuma suna tafiya da shi da haka idan sun zo taron su wani zai zo wani zai zo a haɗu a yakin Allah to wannan shine abin da muke da bukata ubangiji Allah ya mana afuwa ya yafe mana ya sa mu cika da imani kuma ya sa aljanna firdausi ita ce mu koma kuma wannan ayyukan alheri da zamu yi a cikin wannan wata Allah ya sa shine sababin samun gafaran mu da wanda ya je da wanda bai je ba da wanda ya bada taimako da wanda bai bayar ba dai duka Allah ubangiji ya tarfa wa garin mu nono ya samu na da rabo da dacewa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عزة الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka raba mu da fitina ka raba mu tashin hankali duk abin da zai dame mu Allah ubangiji ka kwantar mana da shi marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu larura cikin mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatu Allah ka biya musu bukatun su ma'aikata gwamnatin mu Allah ka sanya musu albarka cikin aikin su masu sana'ar hannun mu Allah ka yi musu albarka waɗanda suke neman jari Allah ka ba su masu neman aure Allah ka aurar da su duk mai wata bukata Allah ka biya masa kuma ka ba mu zaman lafiya lafiya ka raba mu da sharrin masu sharri ka raba mu da makirci masu makirci ka raba mu da kulle kullen masu kulle kulle masu neman sa mana dutse a hanya su kifar da mu Allah ubangiji ka dauke mana dutse in sun sa Allah muna neman ka ciyar da mu gaba kuma ka sa mu kai ga gaci ga manufar da muke bukata ta alheri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin